in za a sallah sai ka danna fa da na alfiyar kafiriki kafin a yi na sauran guda biyu na za a tashi alfiyar kafiriki da tamanin da biyar ko بسم الله الرحمن الرحيم وإن سألت كم له من صاحبي من الرجال والنساء صاحبي فصاحبه من الرجال الكمل قل ألف ألف ألف ألف رجل وعدد النساء في البريئة مئة ألف ألف ألف مرة دائفة منهم ترى لو اجتمع أقراب أمة النبي المتبع ما وزنوا أي شعرة من بهري أحدهم فصبا كلامي ودري وشو قال عد هذه الفئة من سابي أكثر من ستمائة ذا من الإنس نسبه من جني منهم عظيم المن شفعه الله بأهل الأزمنة زمانه وزيد عشرين سنة وقد مرى ميلاده توفيا في عام يشكره وأنه رريا إلهنا وابنين شيخنا هلا والكل منهما له فرد قريب كلاهما في كل شعب سابق محقق في كل فرد فائق إذ الرسول رامن للكل خيرا ومعرفة رب الدمل وأن من بالغ من ذريتي يدعى مقاما ساميا كمنيتي جذبا على يديه لا لسببي يشبع فرد منهما لما هو به في ألف ألف مرأة ورجل ما لمفاته الكناز الفرل خردلة بنسبة إلى الذي للكل منهما من الفضل الشذي هواف شيخنا الرراء كابس أعيانه ابن العربي الظاهر هديمه علي وابن المشري إمامه وتونسي الذكر محمود والحافظ ذو المآل كذا الشريف ذو المزايا الغالي كذا المفرد الفريل وعلي أهل التماثيل للفرل الجليل وكلهم قد نال فوق منيته من الولاية لأجل توبته وكلمة من قلم العلم ورد من ولد شيخنا ففاز بالمدد كالفائك التالب والوداني والعالم الرياي والهفياني وغيرهم من علماء السنة فازوا لأجله بخير منا wa in sa'alta ɗan uwa da za ka yi tambaya kabla wani sa'ibi shehu tijjani wanda suke nasa sahabbansa sun kai nawa minar rijali daga maza da mata sahibi ya abokina wannan sahibi wato munada ne aka shafi harafin nida'i ya sahibi ya abokina sahabban shehu tijjani radiyallahu ta'ala daga mazaje cikakku Kul ka ce alfu alfi alfi alfi rajuli mutum dubu sau dubu sau dubu sau dubu wato miliyan sau miliyan yayin tun da dubu sau dubu miliyan ɗaya kenan to kuma sau dubu sau dubu ya sa miliyan sau miliyan wato har triliyon kenan wanda ya sahabbansa wa adadun nisa'i wanda kuma suke mata sahabban su a cikin halitta fil bari a cikin halitta alfi mace dubu sau dubu sau dubu sau ɗari shi yasa mazan sun ninka wanda suke matan sau goma sun ninka su sau goma su wannan dubu sau dubu sau dubu sau ɗari su kuma zan dubu sau dubu sau dubu sau dubu wanda wannan wato a cikinsu akwai wanda suke mutane akwai wanda suke daga aljanu ba kuma sai lalle wanda suke a wakacinsa ba a'a wanda suke dai za su zamo sun tashi a tutarsa ana magana akan wanda za su tashi a tutarsa a ranar aljama da haifatu min akwai jama'a a cikin sahabban shehu tijjani da ana ganin ta da a ce kuduban al'umma annabi abin bi za su haɗu sha'aratan da ba su auni ai sha'aratan ko da gashi ɗaya ba daga kogin ɗayansu ka ji wannan magana ka gane abin da ake faɗa wannan baiwa ce ta Allah wa zalika farullah yuti man yasha wa shehu a shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya ce idan wannan jama'a wanda aka ce da manyan ƙudubai na wannan al'ummar za su taru da ba su kai ko da gashi ɗaya na ɗayansu ba daga sabansa sun haura ɗari shida sun haura mutum ɗari shida a wato wannan daga mutane ne nisbuhu min jinni rabi daga aljanu ubangiji mai girman baiwa al- ya sanya mu a cikin su ma ubangiji subhanahu wata'ala ya ba maulan mu shehu tijjani ceto a ma'abuta zamani zamanihin zamaninsa rayuwarsa a duniya wa zai da ishirin na sana aka ƙara masa ma shekaru ishirin suka zamo ɗari. A baya tun a farkon littafin nan an yi bayani a kan haihuwarsa, cewa an haifi Shautijani radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta dubu da ɗari ɗaya da hamsin. An haife shi a irin wannan wata na safar shekara ta dubu da ɗari ɗaya da hamsin. A fi ami ya shukuru a kuma tofiya an karɓi maulamu shehu tijjani shi sa yau a maulamu shehu tijjani da haihuwarsa wato ya kusan shekara ɗari uku shekara ɗari uku ba shida ɗari biyu da casa'in da hudu a daidai domin a irin wannan watan aka haife shi. Tofiya an karɓi maulamu shehu tijjani fi ami ya shukuru a shekara ta dubu da ɗari biyu da talatin. Ya goma shi mai ruwa dubu kaulasan ishirin ra ɗari biyu in an haɗa dubu da ɗari biyu da talatin. Wato Shehu Tijjani ya rayu shekaru tamanin a wannan duniya. A malamai da yawa suke ta bayani akan haka a Shehu wato Ibn Arabi, Ibn Arabi, Ibn Sa'id, Ibn Arabi Ibn Sa'id yake faɗa cewa akwai wani da yake faɗa masa ya ga wata addu'a ta maula mushehu tijani da yake roƙon Allah cewa Allah ya kai shi shekara tamanin a duniya sai kuwa zama an kai shi haka ɗin an faɗa cewa wanda ya kai shekara tamanin a duniya to zai zama da ayyukan alheri da ya rayu yana yi ko bayan mutuwarsa ana ci gaba da rubuta masa kamar yadda in ma mai laifi ne daga sannan sai a ce da malaku rubuta laifi kai ku kyale shi ku kyale shi ko shi bai gaji ba ko ku gaji man da rubuta masa ai sai ku hakura ku daina rubuta masa eh shi yasa to kuma sai ya zamo aka ƙara masa shekara 20 ya zamo shekara 100 aka bashi kuma wannan shekarar ta nuna matsayin maulamu shehu tijjani na godiya ga Allah shehu tijjani gaba ɗaya ya tarbiyyantar da mabiyansa ne akan a tsaya a gode wa Allah. Shi yasa yanda wato sai Maulud yake faɗa cewa ita ɗariƙa shautin dani ɗariƙa tu shukuri. Ɗariƙa ce ta cewa wanda yake cikinta ya tsaya ya gode wa Allah. A koyaushe zuciyarka ka ringa dubo baiwar Allah. Ine babban abu. Irta'ahu fi mar'a shuhudil minna. Mujaddidan da ziljalali zanna. Ka tsaya ka kai zuciyarka ta kiyo. a makiyayar duban baiwar Allah ko yaushe ka ka tsaya duban wani abu ka dubo baiwar Allah kawai dai baiwar Allah ita ce kawai mafita a to ka tsaya ka gode wa Allah ka ta gode wa Allah shine wata kudaban lil ilahi shakira wa in takun lam tara naf'an zahira fa nafu hatun lazimun fa in zahar fa wa wa illa faramiru nistata to shi kan dan dare ka ka ta gode wa Allah ka ta gode wa Allah koda ka iyaka hangenka kana ganin ɗariƙan ma da kake ai har yau baka cimma kome ba to akwai abin da ka cimma an ɓoye ma ne in ya fito fili shi kenan in ba haka ba daman lamiri ne mustasiri sai a ranar lahira za a bayyana sai a ranar lahira za a bayyana shi yasa ko duk wanda yake gode wa Allah yadda maulama shoti jani ya ɗau ɗariƙatu shukuri to alamun Allah zai yarda da shi dan alkawari ne na Allah wa in tashkuru yarrahu lakum wa in tashkuru yarrahu lakum wa al-murad ya ilahu na shi sa ubangijin mu ya yarda da shehu tijani shehu na alam shehu shehu abu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya mutu ya bar ya biyu sai dai muhammad al-kabir da sai dai muhammad al-habib wanda shi sai dai muhammad al-habib ko shekara goma bai da ba to babban ɗansa sai dai muhammad al-kabir ko shekara goma bai ba bayan wafatin shehu ya shahada aka kashe shi shi sai dai Muhammad al-Habib shi ya rayu wajen shekaru talatin a sai wajen hijira ta dubu da ɗari biyu da sittin ya wafati kuma duk ƴaƴan shehu tijjani daga zuriyarsa ne daga zuriyar sayyidi muhammad al-habib ne kowanne daga cikin ƴaƴan da zai maula mu shehu tijjani da shi sayyidi muhammad al-kabir da shi sayyidi muhammad al-habib yana da baiwa yana da fifiko wanda yake sananne kowanne a cikinsu ya tsere a kowane fage matabbaci ne a cikin dukkan fifiko mafifici ne domin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamince wa dukkan zuriyar shehu tijjani khaira alheri ya lamince musu cewa za su san ubangijin halitta damlu halitta kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamince cewa duk wanda ya kai matsayin balaga a cikin zuriyar Maula Mushaw Tijani radiyallahu anhu za a bashi matsayi madaukaki kamar yadda yake buri wannan kwatanka jazba bisa hannayensa ba don wani dalili ba kowane ɗaya daga cikinsu zai yi ceto saboda abin da aka bashi a cikin mace da namiji dubu sau dubu manyan waliyan da ake kira da cewa da ake ambatansu da cewa mafatihul kunuzi ne ba mabudin taskoki na Allah wanda suke mafifita ba su da koda har dala komayya bi nisbatin ila allazi li kulli minhum dangane da abin da yake ga kowanne daga cikin ƴaƴan nan na Maulana Mushaw Tijani su biyu daga fifiko wanda yake mai tashin kamshi a manyan keɓantattun sahabban maulan mushehu tijjani yaddaje a kadiru a ayanihi wanda suke manyan manyan mabiyansa sahabbansa akwai sayyidi muhammad ibn al-arabi ad-damrawi at-tazi az-zahir wanda lamarinsa yake a fili wanda shi ibn al-arabi yana cikin wanda Allah ya hore musu ganin manzon Allah ma a fili so da yawa maulan mushehu tijjani saboda shi kunya ya je da wata magana gaban manzon Allah yake to so da yawa ibn al-arabi yake aikawa in cewa in ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce masa ina da bukata kaza ina da bukata kaza shi sai dai Muhammad ibn al-arabi wato damrawi ya riga maula bushu tijani radiyallahu ta'ala anhu wa fati sai mai babban mai masa hidima shine sai dai aliyu harazu wanda shi ma ya wafati tun kafin maulanmu shehu tijjani wajen hijira ta dubu da ɗari biyu da ishirin da hudu sai kuma muhammad ibn al-mushirin imamu wanda wajen shekara goma shi yake wa maulanmu shehu tijjani limanci ibn al-mushirin malami ne babba a ilimai daban-daban musamman fikihu shi yasa maulanmu shehu tijjani ya rike shi a matsayin mai masa limanci sai daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ai kai ka daina cewa zaka sallah bayan wani ai kai ya kamata a ce kai jagoranci a jika ba kai ka ba wato sai sai sai di Mahmudu Tunisi wanda yake ma'abucin ambato ma'abucin daukaka shine sai di Mahmudu Tunisi wal Hafiz sai sai di Muhammad al Hafiz wato mutumin shinkila a ma'abucin daukaka haka nan Shariful Gali ma'abucin darajoji sharifai dai Muhammad al-Ghali wadda isnadin malamanmu wato wanda shau a ce kusanka ya wage a kasidar sa da farko ala hal ila darkin lazi ana dami'u dariqu usulin amli zalika mani'u to ta kai ne ga shi sai dai Muhammad al-Ghali li haqu rijalin laysa shamuridum zaka da sirrin wajhari mutabi kashe Muhammad sallallahu zaka lazi sana fa min ukihi ra'at budurun dawali wato manyan shehunanmu malamanmu sun karɓa wajen shi shehu Muhammad salga shi kuma daga shehu Muhammad al-Fahashim shehu Muhammad al-Fahashim daga Sayyidi Sa'idu Sa'idu Sa'idu wato dan amman wato dan dan uwan wato Sayyidi Umaru Futi shi kuma ya karɓa wajen Umaru Futi sai dai Umaru Futi sai dai Umaru Futi wajen sai dai Muhammad Gali sai dai Muhammad Gali wajen Maulan Mushehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu wanda shi su ne wannan isnadin shi shau a teku ya wake a wannan kasida haka nan abun fifitawa madaukaki shine mufarrarus sabbadu wanda shi a misra yayi wa fati wa ali a ali tamasini haka nan sai dai aliyu tamasini kudubi babba wanda ta wani wajen a iya cewa shi ya gaji maulan mushawu tijjani bayan maulan mushawu tijjani shi ya wajen shekaru talatin kusan duk ƴaƴan shi a ɗan shawu tijjani sai dai muhammad al-habib shi ya rike a shi yasa islami shi kansa sai dai muhammad al-habib yana danganta ne da shi sai dai tamasini shehu a duk yake faɗa a wani littafinsa in ka gwamnati sinadi daga ƴaƴan shehu cewa kai tsaye daga shehu to wannan isnadin wajen masana ɗariƙa da magana a kai saboda shi kansa sai muhammad al-habib a hannun sai dai ta masini aka rike shi shi ya rike shi shi yasa kusan duk abin da ya karɓa na ɗariƙa daga shi sai dai aliyu tumasini ne sai dai aliyu tumasini daga maulan mushehu tijjani radiyallahu ta'ala wanda galibi daga ƙarshe musamman mu na mushe ibrahim sai zama isnadin da yake bayarwa ya fi dogara da isnadin da ya kai ga shi sai dai ali tamasi wato shi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya karba wajen sai dai ahmad sukailis ahmad sukailis wajen sai dai ahmad al-abdullahi sai dai ahmad al-abdullahi wajen sai dai ali tamasi ne sai dai ali tamasi ne wajen wa maula mushauki zani zalafarali ma abucin fifiko aljali wanda yake a fili dukkaninsu sun samu fiye da yadda suke burin daga wilaya saboda abotarsu da maulan mu shehu tijjani da yawa wanda yake shugaba wanda yake jagora a ilimi warat ya gangare min wani shi na ga sha daga wadda shirin mu ya zabauta da daɗuwa ya samu madadi a kamar da sai imamadu dalib waddani da shugaba sai dai ibrahimu rayahi wanda malami ne babba na duniya gaba ɗaya domin yadda ya kara da duniya yadda malamai gagga suka karba a hannunsa ya shaidar da haka sai dai ibrahim rayahi malami ne da ya je misra ma malaman misra zuwa suka yi wajensa don karba ya je makka aka je wajensa ya je inda ake ganin a sannan kamar shi ne babban birni na musulmi shine istanbul an aike shi wato basha na tunis ya aike shi istanbul wajen sarkin a turkawa na sannan wanda ake ganin kamar shine babban mai sarauta na musulunci a sannan to mutanen a istanbul din a sannan ta tara malamai fiye da duk wani gari na musulunci amma malamai istanbul din sun karɓa daga gari sun sallama musu wanda wannan yake nuna irin yadda a ɗarika tijjaniya aka samu gaggan malamai wani hufiyani da sai da hufiyani da wani daga malaman sunna sun rabauta saboda maulan mu shehu tijjani da fiyayyen baiwa Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka wa dukkan shehu mu da alheri alhamdulillah sai mai sallah kafin a ci gaba kai kwalkwaluwar matsayinsa yawa saboda an ba shi matsayi a arfa ranar arfa wato kuma bayan nan da wata da 'yan kwanaki yadda maimunatul murid yake faɗa wa ba da sharin wala yalinir taƙa ila makamihin azimin murtaka makamihil maktumi an kullil wara iwan nabi ma wara a wara yasa irin wannan watan ne ma kuma ya kai matsayinsa na qulbul makasum alhakamul muhammadi al-ma'lum yasa yadda aka sani a shekara sha uku sha hudu sha biyar ga wannan wata na safar ana taron maulidi a nan jakara wato masallacin garba ad ko wato ana yi a cikin lungu har aka fito nan kuma yasa a wannan munasabar ana gayyata duk yan uwa wajen maulidin nan wanda gobe za a fara daga takwas zuwa goma jibi ma takwas zuwa goma na safe gata ma haka illa da iyaka da aka sani a ran lahadi wato rana zama na ƙarshe a zaman yakan haura goma saboda akan sami waɗanda aka gayyato wanda sukan gabatar da 'yan matsaloli a wajen a babban abin dubawa dai a nan irin wannan ruwan ɗan ɗarika zai duba ya kafin kowa shi ne dan shehu tijjani shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu akwai magana da yake ai dan san da aka yi abu na san da ake wani abu wani yake ba zai so a shi ba zai so shi ba ta shi ba ba wata ba wata dangantaka ya je ya kama da ransa ko kama da mai abin da ke gaba to shi yasa irin wannan ake dubawa a je irin wannan wato dan a zamo an tabbatar da dangantaka ga maulan mushoci jani radiyallahu ta'ala an shi yasa wato lalle ana gayyatar yan uwa Allah ya gore zuwan Allah kuma ya amfana da taron alhamdulillah